muhammad اكرمك الله بسم شكرا جزاكم الله خير
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم يا أخوة من الله سبحانه وتعالى وديا da ya haɗa mu a wannan makaranta mai albarka ta markar sabinin hudakat na wannan unguwa ta mayar amfan wanda a cikin wannan makaranta ke da kai wannan babban aljami ɗin nan na wannan masallacin wanda kusan za a iya cewa shi ne tushe na kabuwar da'awar sunna a wannan unguwa Allah sai ya albarka Allah sai alkhairi al-imam Sheikh Malam Kabiru babban jagora na wannan markacin da masallaci Allah saka mishi da alkhairi da sauran malamai na makaranta masu kama Allah saka musu da alkhairi al-imam Sheikh Malam Mustafa ɗaya daga cikin manyan jagora na da'awa Allah saka musu da alkhairi insha Allah muhadarar da aka kallafa min inni shi da wata silsila ta muhadara da muka fara kusan za a iya cewa tun khutba dai ta juma'a shi ne dai akan babu mahimmanci akan tarihi na musulunci da sanin tushe na tarihi na musulunci da kuma wajibin musulmi akan ya lura da tarihi na musulunci da kuma fa'ida da alkhairan da ke da kwai a tarihi na musulunci sai kuma insha Allah da akwai ƙara haɗa alaƙa da cewa wannan tarihi na musulunci fa yana taimaka maka yana maka nuni akan kai aiki domin tarihi na musulunci an ɗora shi domin ka yi aiki da ibadu da ribanci kuma da ka ribanci kuma har da lokaci to a bidaya dai tarihi na musulunci yana da alaƙa da mai yake suna alƙamar ko kuma daura alƙamariya juyawar wata ya zo ya rayu tun yana ƙarami har ya cika ya dinga ba da haske ya zama badar har ya kai kuma hallo ya dawo ya zama yani karami hilal har ya bace kuma wani ya kara bayyana to wasu na na musulunci an alakanta su da haka sabanin wasu na na bature da sauransu suna wasu na amfani da yanayin lokaci wasu na amfani da rana da makamanta haka to amma wata na musulunci an kulla shi da wannan juzur in watan na musulunci malamai suke cewa ya samo asali ne tun daga annabi ibrahim annabi isma'il zuwa ga larabawa zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan watan na musulunci guda goma sha biyu wanda daga baya aka sa tsarin jerin su tun daga al-muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul akhir wanda ake cewa shi rabi'ul thani jumada al-ula jumada al-akhirah wanda ake ce mata aljimar ake ce mishi aljimar da asani asaniya haka kuma hango rajab sha'ban ramadan shawwal zulqada zulhijja wannan su ne watan na guda goma sha biyu na farkon su almuharram na ƙarshen su shine zulhijja to wannan watan na na musulunci malamai suke cewa na farko daman larabci ne babu wanda bai ishtaliya to shin larabawa su suka kirkiro su ko kuma tun zamanin annabi ibrahim mafi yawan malaman tarihi suna cewa ya sun samo asali ne tun daga annabi ibrahim kasancewa annabi ibrahim da shi ɗanshi isma'il sun zauna cikin larabawa annabi isma'il ma kai balarabe ne shi ne tushen larabawa to ya samo asali ne daga shari'a ta annabi ibrahim wanda ta samo suna ta hanyar annabi isma'il to larabawa suka kasance suna amfani da wannan watan nan kuma da addinin musulunci ya zo sai ya tabbatar da wannan watan nan ya ce a yi amfani da su kuma daman watan nan nan guda goma sha biyu allah maɗaukin sarki ya riga ya bayyana cewa su goma sha biyu ne duk da ba a waɗi ba sunansu amma kuma an yi ishara zuwa ga adadinsu inna iddata shuhuri inda allahi na ashara shaharar fi kitabin lahi yau mahalakar samawati wal arda منها أربعة حرم ولا تظلموا فيهن أنفسكم wannan watan na guda goma sha biyu Allah ya ce ƙididdiga na watan na su goma sha biyu ne a gurin Allah wanda ya rubuta su a littafin lauhin mahfuz tun lokacin da ya halitta sammai da ƙasa ba yau ba ne tarihi ne na asali eh, na tun baka tun lokacin da aka samar da duniya tarihi na musulunci daga cikinsu da akwai guda hudu arba'atul hurum shahar watuna masu alhurma wanda za mu yi ishara a kansu insha Allah ya Allah ya ce fala takum fi na anfusakum kada ku zalunci kawo kanku ku yi ayyuka na lahi a wannan watan guda hudu wanda za mu ga bayani a kansu manzo Allah ma ya ce إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة إثنى آه، إثنى عشر شهر ماذا لا شيء شكرا أقولهم الله يند الله يهلك شيء تند الله يهلك شيء سمي لك أسي شيء وتا قوم شهر kaga wannan watan nan su ne guda goma sha biyu bayani ya riga ya gabata mun zano su wannan watan nan to Allah maɗaukakin sarki ya sanya tarihi a musulunci ya sanya shi ba don kuma zai ya taimaka maka akan ibada faruwar tarihi na musulunci daga wace shekara za a fara yi da kuma jera wannan watan nan za mu yi bayani a kansu insha Allah a zamanin Umar bin Khattab ya kasance Allah maɗaukakin sarki ya yi ishara akan fa'ida maksad manuwa ta sanya tarihi manuwa ta sanya wata na su zamto suna da alaka da tarihi Allah ya ce ya sa'alu na ka'anin ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj mutane manzana suna tambaya ka game da watan na me fa'idar su me amfanin su ya Allah ya ce mawaqitu lin-nas lokutuka ne na mutane wanda za su dinga amfani su kiyaye al'amuranka su na ibada da na mu'amala ta yau da gobe malamai ke cewa kamar a wannan aya ana wajibta maka gari musulmi dole ka yi amfani da tarihi da watunna na musulunci don ka wakkace ahmal ɗinka ka sanya lokaci na ayyukanka na ibadarka dole ka lura da shi wal hajju saboda hajji yana da mahimmanci aka ce kuma hallo lokaci ne na hajji na ranta ya shiga wancan magana ta farko to kenan kaga wannan shine manufa da aka sanya tarihin nan na musulunci ba dan a bar shi ba sai malamai a cikin a gurin darasi su ga wani a dan kai da ke ku dinga amfani a rayuwarku ta yau da gobe juzur in tarihi na ta'sisin tarihi na musulunci ko kuma at-taqwim abinda malamai suke cewa taqwimi na musulunci kalanda ta musulunci ta faru ne a zamanin Umar bin Khattab a zamanin Manzon sama ba a amfani da tarihi shekara ta kaza shekara ta kaza tarihi haka yake tafiya tunda daula tana tana hauduwa ne ba a fara ana cikin ta'asisin daula a lokacin babban manuwa a rike hukunce hukuncen musulunci a har da sai alqur'ani a har da sai hadisan manzo Allah shine babban manuwa ayi yaki ayi jihadi a wasu a daula ta musulunci a zamanin Abubakar haka jihadin ake ƙara wasa'awa da da'awa a zamanin umar farko sun khilafa shi jihadin da da'awa ake kara wasu awa lokacin da umar bin khattab ya shekara uku ko shekara hudu kasa ta musulunci ta wasu sosai to sai wani na kasu ya bayyana ga umar bin khattab aka ce ma ababen da yawa ne amma daga cikin su ne wannan tarihi wanda shi ne mahallin shahidarin mu wani lokaci umar bin khattab ya tura sako zuwa ga gwamnan shi abu musul ash'ari to a saƙon ba a sa tarihi ba kuma kasancewa abu musul ashari gwamna ne ya ga sauran ƙasashe yaya suke turo saƙo da tarihi da duk ake sawa sai a buga wani tsari ne na idara in dai za a tura saƙo na doka dole ya kasance da tarihi yaushe aka yi shi ko sai masoya su ne ba dole bai da tarihi ka iya tura saƙo yadda kake so samari ba ruwanka da tarihi da sauransu dama ba ta hanyar doka ba ce ba Allah ke to abu musul ash'ari ya ce wa umar bin khattab ha amiral mu'mini ka kasance kana turo mini sako babu tarihi wannan na kasu ne yi kokarin kiyayewa nan ko umar bin khattab ya ce lalle ka kawo shawara umar bin khattab ya haɗa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zauna aka tattauna yaya za a yi a kirkiro tarihi na musulunci ko kuma a sanya kuma warin tarihi na musulunci na daula ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan shawarwari wasu suka ba da shawara a sanya tarihi na rasuwar manzon Allah wasu suka ce tarihi na haihuwar manzan Allah wasu suka ce tarihi na turo manzan Allah aiko manzan Allah mutane suka faɗi tarihi ka kala kala daga cikin wayanda suka bayar shawara da akwai Ali ibn Abi Talib yace a fara da tarihi na hijirar manzan Allah Umar yace lallai ka kawo shawara wannan hijirar da ita za mu yi amfani domin ita ce alfarika bai da haƙƙi wal batil ita ta raba tsakanin gaskiya da ƙarya ita ce ta ba da damar assasa daula ta musulunci ita ce ta ba da damar kawa daula ta musulunci a garin madina ana kawa daula ta musulunci aka ɗauki wannan shawara hijiran manzon Allah ta sama da ita aka yi amfani hijiran manzon Allah ta sama ta kasance ne a cikin ina je rabiul awwal ko to ba a ɗauki ba wannan tarihin bayan an ɗauki da hijira dai za a yi amfani ko sai suka zo to kuma hallo ya za a jera watan nan ƙarshe shawara ta kai zuwa ga sahabbai suka zaɓi al-muharram shine wata na farko kasancewa zulhijja wata ne wanda an yi aiki na haji aiki na haji wanda rukuni ne na ƙarshe daga cikin rukunna na musulunci to yayi munasaba an cike rukunna na musulunci ita sallah ko da yaushe ana yin ta aqida la ilaha illa ko da yaushe kana tare da ita ha zakka shekara tarihin ta yana bambanta da ne gwagwadon mallakar dukiya azumi an riga an yi shi a wata na tara a wata na ƙarshe an yi rukuni na musulunci haji to zai a fara intilaki na sabuwar shekara al-muharram suka zaɓi wata na muharram shine warkon tarihi na watan nan a shekara a kowace shekara za ta fara da wata na almuharram kuma inkilafi na tarihi wara ilgon tarihi kuma zai wara daga hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da akwai manuwa masu yawa na tsora hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce farkon wara ilgon tarihi shine duk lokacin da ka tuna at-tarikh al-hijri ana ce mishi at-tarikh al-hijri ko kuma at-taqwim al-hijri kalanda ta hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ka tuna wannan hijira ka tuna cewa manzo Allah an cutar da shi a dalilin aqida a dalilin tauhid a dalilin kira zuwa ga addinin musulunci manzo Allah ya huta daga Makka tare da cewa ya hisan Makka a sauran garuruka amma an hudda shi ya yi hijira manzo Allah da ya yi hijira ga wahalhalun da ya sha a hanyar hijira manzan Allah sa sama da ya hijira ga abin da ya fara yi masallaci ya fara girka da sauran darsuka da ke da kwai a da yake da suna a tarihi a tarihi na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine alakar da yasa aka rabbata tarihi na musulunci a farkon wara kididdiga na tarihi na musulunci da hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma turawa sun gane cewa lalle in aka bar musulmi suna tuna wannan hijirar yani za su riko da addininsu za su tuna da annabinsu za su tuna da wahalhalun da aka basu za su tuna da yaya aka yi suka kawo daula ta musulunci sai lokacin da suka suka nemi istimari shine bautar da kasashe kalmar istimari hakikaninta shine istibar istibar bautar da kasashe mulkin mallaka da suka zo suka kama kasashe da dama na musulmi suka ce musu farko abu na fara dole ne kun bar tarihi na hijira sai kun yi amfani da tarihi na kirista tarihi na turawa ka ga dalilin da yasa ya zamto kasashen mu suna amfani da tarihi na kiristoci kusan yanzu kasar da za ga take amfani da tarihi na musulunci ɗari saman ɗari in ba kwanan da aka samu ba suriya ƙasa biyu ce saudiya maroc rasmiyyar da shi suke amfani ko da a sauran gurare suna amfani da wani ga wanda suka sa da rasmiyyar da shi yake amfani da ga suriya da sauran ƙasashe kaɗan ne wanda suke amfani da tarihi da musulunci ɗari saba a gwamnati a komai ita saudiya dan hatta da a arefur ƙarshe dai iya wajen nuna da yake da suna iya wajen nuna ci gaba a rekuwar ma da tarihi da musulunci za ka yi amfani to kanan ne kasashen da suke amfani da wani wannan turawan kai ne su ɗaya daga cikin marubuta yana ba da wata shekara wani abu da ya afku lokacin da daula usmaniya wadda ta yi rayuwa a turkiya turkiya ɗaya ce daga cikin da ƙasashe manya jigajigan ƙasashe na musulunci wanda sun yi jihadi sun yaɗa addinin musulunci bai wasu suna cewa reshen da har nan wajejen nijar afirka ya zo ana ce mata daula usmaniya a lokacin da suka yi suka samu wani ɗan naƙasu na kayan yaƙi sai suka nemi wata ƙasa daga cikin ƙasashe na Europa na turai ta taimaka haɗa ƙwaron gwiwa ta taimaka musu da kayan yaƙi suka ce sun yarda amma suka samu sharaɗi shine ku bar tarihi na musulunci ku yi amfani da tarihi na turawa wani yana daga cikin sharaɗin da suka sanya musu za mu taimaka muku da kayan yaƙi amma ku yi amfani da tarihin ku bar tarihin musulunci saboda sun san da cewa musulmi in yana tuna hijiran manzon Allah yana iya tunanin nan gaba ya zai kawo tsari na musulunci ya zai taimakawa addinin shi ya zai yaɗa addinin shi ya zai ya nema wa kanshi mahuta wajen tabbatar da wannan addini kaga da sanan da suka bi wajen daga sun nesantar da musulmi daga tarihinsu in ka tsaya ka lura tarihi na musulunci watan nan na musulunci suna da alaka da ibadu da ake yi wanda za mu yi ishara kansu su ma tarihi na kiristawa wanda shine shahararre a tarihi na turawa wanda aka zo mana da akwai guraren tarihi na yahuda suke da akwai guraren tarihi na buzawa wanda suke addinin buda yan masu bautar wuta da akwai kowanne da tarihinsu amma mu nan wanda aka kargaba mana aka tilasta mana shi na kirista aihuwa annabi isa ko kuma mutuwa annabi isa shi yasa malamai suke cewa in ka faɗi wannan tarihin ka ce in zaha in ya inganta shi yasa ma in san samu ne ma mutum ya rakkaza akan tarihin shi na musulunci su ma in ka ɗauki watan su wallahi inda za ka yi dirasa akan watan su wani watan wani gunki ne wanda ake bautawa shi a cikin lokacin zamanin da ake bauta mishi sai a ɗauki wannan zamanin a sanya mishi sunan wannan gunkin wannan zamanin wannan watan a sanya mishi sunan wannan gunkin wani wa- wani watan ididdikan su ne na turawa na aƙida an ayi an Allah kawai tarantinan da makamantan haka an ayi an Allah an ayi Allah ɗan Allah wannan aƙida suke yi suka sanya aka yada musu ne wani watan eh, idin su ne wani watan wasu gumakai ne wanda suke karuwa kamar daga cikin abin da ake wani wata na abril wani gumki ne wanda yake kawo musu ruwa suna da aƙida shi yake karuwa ko ut ne ko abril ut ut ut ne ko Ah, aƙida da suke shi yake karuwa wani gunki ne mai karuwa da sauransu wani watan wata ne na gumakai masoya gumakai waɗanda su suke ba haɗa tsakanin masoya ma'auratayya da makamanta haka gashi nan duk aƙida ce dai mummuna a cikin haka to kaga manufarsu kuma daman sun riga sun yi ƙoƙarin ƙasashen musulmi da musulmi su dinga amfani da tarihi ko to ne suka yaɗa ididdikansu da sallolinsu da mu'amalarsu ta yadda musulmi yanzu in ka tambaye shi ya zano maka salloli guda biyar da ake yi zai zano maka mafi yawan su wanda zai zano maka ba ya shi sako maka ba da na musulunci ka hanyar sako maka da musulunci ya ce maka a tarihi kaza ake yi ya sako maka da turawa balma yanzu ishara mal mustafa ya yi mana ishara kan cewa da akwai wasu ma da suke kudurin cewa wai tiranci yan kamar ma wani sallah ce ta addinin musulunci har dinga ta ba lada ba zunubi alhali aqida ce ta turawa ta ta yahudawa ta nasarawa kai ta kiristawa cikin kaga dole mu bar wannan mu dawo mu dinga amfani da tarihi da musulunci amma alal darura kasan mu da shi take amfani me amfani a guri na doka wanda tilas da shi ake amfani a gurin da ya shahe mu karan kanmu mu yi amfani da musulunci daurin aure mu yi amfani da musulunci suna eh, me yake da suna dama suna dole ne da musulunci za ka yi amfani amma ni da haka da akwai masu taurin kai wanda in aka yi aka samu sabga ranka rago da sauransu ba a yi bahe a lokacin da ake hutu subu ko lahadi ko makamanta in kusa da hutu ne kwanje na noyel ko fakko makamanta haka a tura shi ida ta can haka da akwai matsala to tarihi na musulunci dole ka kiyaye shi dole ka lura da shi saboda ibadarka kaga azumi bayyayuwa da tarihi na musulunci zaka yi amfani ko aikin haji da tarihi na musulunci zaka yi amfani ke mace in zaki idda da tarihi na musulunci in ba da jini zaki a- amfani ba zaki yi da tarihi na mu- da wata zaki amfani da tarihi na musulunci shika saki in an yi za a rubuta tarihi shi a takardar da tarihi na musulunci rabon gado da tarihi na musulunci duk abin da ya shahi hukunce hukuncen musulunci ne in za a kai kai musulmi ka dinga amfani da tarihi na musulunci kada ka yarda ka yi sakaki akan kiyaye da lura da tarihi na musulunci kuma mu san da cewa abin da ake amfani da shi an yi rike shi abin da ba amfani da shi mance shi ake wallahi abin tsoro ne nan gaba an aka ci gaba da barin tarihi na musulunci he malamai wanda suka yi karatu abin tsoro ne a nan gaba in buga bugan jahilai suka yi yawa wallahi a dinga garnama a kan sallar idi da- da wani wata ne na bature za a yi ko juma'a da wani la- tarihi ne za a yi ko kuma sallah ta layya da wani tarihi ne na bature za a yi tun da ya malamai ta suka sani ƙarshen zamani kuma za a cire wannan ilimin in kai ka san an ɗauke ilimi an ɗauke malamai shi yasa manzo Allah ya ce Allah baya ɗauke ilimi gabaki ɗaya mutane su koma jahilai wannan malaman za a dinga amshe rayukansu to an amshe rayukan malamai su kuma mutane wanda ba su yi karatu ba su amfani da tarihin musulunci ba su san shi ba haka da kuma matsala Allah kai ya kai ma wannan lokaci to lura da tarihi na musulunci kiyaye addini izza ta musulunci ka zamto addinin ka an shirya maka komai hatta da tarihi kai addinin musulunci hatta an ka tashi daga barci ka firgita an shar'anta ma mai zaka yi mai zaka wani kai ban daki in ka shiga ya zaka yi kama ruwa da zama ina zaka kalla in za ka wadda kaya mai za ka ce an sharanta ma addinin da aka maka wannan gatar aka tsara maka komai kuma ka bar shi ka dinga riko da wani tarihi na wani umar bin khattab ana gaya mishi yace to mu ma yayi mun sa tarihin mu da shi zamu dinga amfani wannan eh, sahabin eh, jalil tun da aka hada tarihin musulunci har yau da shi ake aiki kaga tun daga shekara ta hijira a shekara ta hij- hijirar manzala sauta a shekara kusan goma sha bakwai ne aka aka aka ɗora wannan ta- kalanda ta musulunci kaga yanzu yau wannan shekara muna ƙarshen shekara ta hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wannan watan in ya mutu wata na muharram wa- wannan sh- zulhijja wanda yake da kwana sha tara idan ya tsare watan da zai kama al-muharram shine harkon shekara ta 1447 to tun daga yau in kayi sakaki a da bakka kiyaye tarihi na musulunci to yanzu shirya sabo shekara za ta kama shirya kowane wata ka dinga bin lissafin shi kuma alhamdulillah a wannan zamanin da akwai sauki idan ba ta rike sallah da akwai mantarruka da aka yi wanda suke dauke da tarihi na musulunci idan kana rike salula da akwai application kala-kala tatbiqat application kala-kala wanda suke ba da takwim alhijiri a takwim alhijirin ma zaka zabi na ummul qurani kake so ko kuma na rabitul alamin islami ko na masar ko na ina ne duka ga kasashe da dama na musulunci wanda suka sa tsari na tarihi na musulunci kuma a takwim din in kasa duk in wata ya canza zai canza maka wata duk in kwana ɗaya ya canza zai canza maka kwana ka dinga amfani bal ma da akwai ta- wannan application ɗin da zai dinga gaya maka yau kwana kaza da kwana kaza da akwai hausa ka iya sanya mishi hausa da akwai angile ka iya sanya mishi angile Fa- faransai larabci almim di yarurruka mafi yawa yarurruka na duniya wanda suka yi yaduwa duka da akwai application masu wannan tarihi kenan bakka da uzuri kuma da akwai masu huddo kalanda ta musulunci da akwai wanda suke huddo kalanda kalandire ba laifi ba ne makaranta ta yi tunanin wannan da haka eh, imam shek malam kabir ina ba da shawara a yi intihazin wannan fursar da logo na makaranta da sunan makaranta a yi sahab ɗan kalanda ta sabo shekara ta musulunci a huddo a yada kowane fasali a liƙa kowane fasali a yi ƙoƙarin miƙawa kai ma in kana so kana iya tu zuwa ka- ka huddo kalanda da sunanka ka yada fi sabilillah mutane su yi amfani da ita kana iya huddo ta da ka shiga internet kalanda ta sabuwar shekara ta musulunci za a baka a tsare kuma da ke ma- kasashen musulmi wanda suka ci gaba kawai irin saudiya suna da malamai na falak malamai na ilimi na falaki na sanin yanayin canzawa eh, wannan eh, lokutuka suna zama su yi bincike akan kowane wata su gane yaushe zai kama yaushe zai kare kuma kalla zai yi wahala ka ya saba wannan ilimin damin ilimi ne musulmi suka kirkiro shi ba wai turawa ba har da haske ma mutane gori kaga wani kafiri yana gori yana cewa ku da a tarihin ku bai da tsayuwa alhali musulmi suka kirkira wannan ilimi na falak a littafin musulmi farkon wanda ya ware kirkiro wannan ilimin musulmi ne suka sace littafin wannan na ilimin muka da dama suka maida shi zuwa ga yaransu medecin da ake cewa misali nan likitanci medecin ko asalinta ma da tubni sina matar na wani malami na musulunci wanda ake ce mishi ibn sina sai aka canza shi yau da gobe turawa ya suka da shi medecin in za su gaya maka tarihi wannan kaga ya isharar mu shi yasa da akwai wata matar da a jami'o'i na musulunci ana koyarwa a jami'a da muke karatu jami'a islamiyya bin niger sai da akwai malar da ake koya sunanta tarihul ulum inda musulmin tarihin ilimin muka na duniya a gurin musulmi za ga ilimin muka da musulmi suka kirkiro suna da yawa hatta jirgi wanda ya wara kirkiro jirgi ya fara kirkiro ya za a yi a tashi dan adam zai iya yin tashi musulmi ne wannan ta limero limero nan mat wanda ya fara kirkiro shi musulmi ne wannan limero din nan wannan wannan limero din wannan na wanda ake cewa na bature wanda ya kirkiro shi musulmi ne lamba ɗaya in kai mata kari ɗaya kari ɗaya lamba ɗaya yan ka ga kai mata kari ɗaya lamba ɗaya ko lamba biyu kai mata kari biyu ka karya kuma ka ƙara karya lamba uku kai mata kari ɗaya kari ɗaya ha biyu ga na uku lamba hudu kai mata haka ka ga nan ga kari nan ga kari kuma kai mata haka ga kari ga kari kari hudu lamba biyar ma duka gashi nan da tagulo da abun gwada wanda ya fara kirkiro shi shine shi yasa wannan a duk duniya duk ordinatar ta duniya in za a gani wannan ce ake maka al-arqamul arabiyya duk ordinatar ta duniya limero na larabci haka zai ce maka shi kuma wanda muka rika yanzu ake ce mishi na larabci shi kuma ta zama alkamu hindiya asalin shi na indiya malaman musulunci na indiya wanda suka musulunta su suka suko shi zuwa ga larabci to kaga ilimin duka na ci gaban duniya duka a hannun musulmi yake kai a musulunci aka darajta ilimi aka darajta ilimi a zamanin daula ta umawiya da abbasiya sun kasance sun ba da dama duk wanda ya kawo ci gaba a ilimi za su ba shi kyautar mai yake wa suna kyautar abin da ya rubutu a da akan watoci ake rubutu ko kwata da ya kasance to gaya min nauyin wata in kai daidai gwargwadon nauyin abin da ka rubuta ka kawo na ci gaba daidai gwargwadon shi za a baka na kuɗi da dukiya na zinariya da kuma zinariya ce ba kamar yanzu ba in ka je kai memorin me ake ba ba me ake baka in kai bincike ka in kirgo wani abu ne ake baka bal ma kana ji kana kallo wani wanda ya yi ka kuɗi zai amshe wannan tsarin naka da kira ya kawo ya dinga amfani yana cin moriya kai baka sani to addinin musulunci ya wannan abu shukran jazakumullahu khair kidan yamma dawo kan tarihi na musulunci idan i'tizazi da musulunci da riko da tarihi na musulunci yana da muhimmanci kenan mun ga ta wasu nan na musulunci kuma Allah maɗaukin sarki shi ya shar'anta mana mu yi amfani da shi kuma lo a cikin watannin musulunci wannan watannin suna da khasa'is suna da wasu ababe da suke ɗanɓanta da su kaga wata na ramadana wata na tara wata ne wanda an keɓance shi domin alƙur'ani da azumi a cikin shi aka fara yin wa'ayi a cikin shi aka ɗauko alƙur'ani su fitum daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza sama ta duniya a cikin shi aka fara yin wahayi kuma a cikin shi aka fara yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka bashi annabci sannan kuma wannan watan wata ne na azumi شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم haka kuma hallo da akwai watunna wanda Allah ya ce minha arba'atul hurum watunna guda hudu masu alhurma wanda Allah ya hana yin laifi a ciki tare da cewa zunubi in kai a sauran watunna da akwai zunubi to in in kai a wannan watunnan ƙara namkar zubin ake yi hatta karamin laifi yana iya koma babban laifi saboda al'umma wannan watan nan in kai aiki na kwarai ladan ƙara nimka shi ake kawai da malamai suka ce shi ne wata na da yake da suna zulqa'ada wanda bahaushe ya ce watan tilka watan da ake tilke rago don a yanka shi a layya sai zulhijja wata na layya ke wanda in yayi kwana goma ake yi wata na aikin hajji sai kuma al-muharram watan da zai kama kiran da hijja wannan watan da muke ciki al-muharram watan da zai kama wannan watan na guda uku a jere sai kuma wata na da yake da suna na bakwai shine rajab wata na rajab wanda sune arba'atul hurum watan na guda hudu masu al-hurma kuma hallo da akwai watan na na aikin hajji wanda Allah ya sanya musu suna al-hajj ashhurun ma'lumat watan na sanannu sune wata na shawwal zulqa'da bil hijja wannan watan nan guda uku watan ne na aikin haji zaka iya farawa a shawwal a zulqa'da amma ba a kare aikin haji sai a zulhijja to wannan sune khasa'is din daga cikin khasa'is din da ke da kwai wannan watan kuma daga cikin khasa'is sittun min shawwal wata na shawwal ana yin azumin kwana shida bayani zai zo wala Allah karin faɗi bayani a kuma daga cikin khasa'is wata na zulhijja kwana goma shi na warko ko kuma tara na warko ana so a azumce su musamman rana ta tara ranar arafa ga aiki na haji da ake a cikin watan nan sannan daga cikin khasa'is din watan nan wannan watan da zai kama wata na muharram manzo Allah ya ce mafi fadalar azumi shine azumin wata na muharram bayan ramadana mafi daraja da fadalar azumi shine azumin watan shahrul lahi muharram shi yasa malamai suka ce ana so ka yawaici ka azumci mafi yawa daga cikin wata na muharram ka azumci kwana 27 25 20 daidai kwana 15 annihim ka yawaita azumi ya zamto azumin ka yayi yawa a wata na muharram wannan wata da zai kama sannan an so so mu sunna muakkada a azumci wata na ashura wanda da ya kasance wajibi ne da shi ne azumi na wajibi daga baya aka maida shi sunna aka maida ramadan wajibi wata na ashura kwana wuni na ashura kwana na goma da watan muharram kuma an so maka ka haɗa shi da tasu'a kwana na tara da watan muharram bayan shi ka haɗa da ashura in baka samu ba damar yin tasu'a da ashura tara da goma ka yi goma da sha ɗaya malamai suka ce maka in ka samu dama ka yi ukun duka tsohon da al'ulamu ibn qayyim ya yi ishara kan haka an tambayi manzo Allah game da wata na Ashura me ya daraja shi me ya fada shi yace yayi kafiru sanar madiya layi na sanar da yake kafin wannan wannan watan ko kuma wannan kwanan yana kankare maka zubi kaga daraja ce mai girman gaske za ku kusan kowane wata da akwai abin da Allah yake baje wata na da yake suna sha'aban an shar'anta maka yawaita azumi a ciki ha kuma lura ma azumin da ka sha a cikin wannan watan nan zaka yi sallah salloli na da yake suna hamsa salawat juma'a da sauran salloli a cikin wannan watan nan ididdika ga sunan idi na na na azumi a farkon wata na shawwal idi na layya a kwana goma na zulhijja da sauran kowane wata za ga da akwai khasiyar da gare shi to da haka mu san da cewa yan uwa lura da kiyaye da kididdige wannan tarihi na musulunci addini ne ibada ne aqida ce ta musulmi juzu ne na hawiyya ta musulunci menene hawiyya hawiyya kar ta da zai nuna cewa kai dan ƙasa kaza ne ko dan kaza ne ka kai dance a nan shi ne zai nuna cewa kai ɗan Nijar ne ko shi inda ka ce ko masuwar to kiyaye ilimin muka wannan koyarwa ta musulunci da radubbuka na musulunci daga cikin tarihi na musulunci kars ne alama ce fosfor ne wanda zai nuna cewa kai musulmi ne an baka kiyaye wato Allah kiyaye kiyaye kaga wannan shine nasiha munasaba ta karshen wannan shekara Allah ta mu shige shekarar nan da za ta zo Allah ta mu shige ta albarka kuma eh, nasiha da zan yi da ita shine eh, kai musulmi an shar'anta ma duk lokacin da lokaci ya- ya ya gabata a gare ka ka dinga yin hisabi a abin da ya riga ya wuce wannan shekarar da muke ciki menene alkhairi dan in kara menene sharri dan in tuba in bari in nemi gafarar Allah shi yasa Umar bin Khattab yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasibu wa zinu a'malakum qabla an tuzan Umar bin Khattab yake cewa ku yi wa kanku lissahi hisabi kayan a muku hisabi ku auna ayyukanku kahin a auna muku Allah madauki sarki ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin ya komo ne ku ji tsoron Allah kowace rai ta ga me ta yi na aiki na kwarai da wanda zai amfani ta a gobe don haka kawa kanka isabi wannan shekara da ta kare yaya zan yi in gyara kuskure na ya zan yi in rubaci lokaci Allah ta maka Allah ta alkhairi abinda muka faɗi dai Allah ta yaske ni gana ta tsumma abinda muka yi kuskure Allah ta ta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ الدكتور الإمام أبو بكر علي محمد muna fatan Allah saka da alkhairi cikin wannan takaitaccen tarihi na addinin musulunci Allah ba mu ikon aiki da aiki da shi na gujewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gujewa ke mai